بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا نمسك بركاته cikin littafin tafsiratul anami fi annal ilmi huwa al-imam za mu tashi sun hadisin alim na umar an umar bin kaddabi radiyallahu anhu inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min al-dhulubi mithl jabali shihamata idza sami'a al-ilma wa khafa wastarja ala dhunubihi in sarafa ila manzili wa laysa alayhi dhanb فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجلس العلماء Sai ma ɗan kaɗabi ya ce, Lalle mutum yakan fita daga gidan shi yana da zunubai kamar girman dutsen Tihamata, dutsen wani babban dutsen Makashin. Da za ta miyan ilima in ya ji iri, wa kaba kuma ya ji tsoron Allah, wata ja'a ko an zunubi ya dawo daga yanayin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya koma zuwa ga Allah ga barin daga wannan zunubin da ya aikata ne mana yana dama kenan to in sarafa ila manzili wa laysa alaihi zambu zai dawo gidansa bai da zunubi to da haka fara su bari kuma jalisal ulama kar ku rabu da majalisin malamai kar ku rika rabuwa da su fa inna la lam yaqul turbatan ala wajhi al-ard akram min wajhi min majalisar ulama domin Allah bai halicci wata ƙasa wata turbaya akan fiskan ƙasa ba wadda ta bi majalisin malamai ta karku da bulu wani min abbas radiyallahu anhu ma kuyira suleiman bin daud bain al mal bain al mulki wal mali wa bain al ilm faftara al ilma fa udiya al ilm wal mulk ma'an abdullahi abba zai ce an ba annabi suleiman dan dauda zabi tsakanin yana so ya zama annabi mai mulki wal mali ko annabi ne dukiya wa bainal ilmi da kuma ya zabi ilimi fasaran ilma sai ya zabi ilimi fawdiyar ilimi sai aka bashi ilimi wal mulk da mulki ma'an duka kaga duka an hada masa sulaimanu lam yatajja ila ila al-huda illa li ilmi annabi Suleiman dan Dauda bai bukatu zuwa ga al-huda ba sai dan saboda ilimin al-huda mun gane limarawa annabi bin al-azraqi ila ibn abbas kai faktara Suleiman al-huda li talab al-ma قال ابن عباس لأن الأرض له كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها من ظاهرها tare Suleiman bai bukatu zuwa ga alhuda ba sai dan ilmi sai dan saboda iliminsa saboda abin da aka rawaito daga Nafi dan Azra aka cewa dan cewa Abdullahi dan Abbas kaifa tayaya Annabi Suleiman ya zabi alhuda dan yani dan neman ruwa duk ba a nemi kowa ba sai dan alhuda sai alhuda kawai aka ce shi aka zaba in ana son ruwa shi zai nemo inda ruwa yake Kalam na ba sai Abdullahi na Abbas yace li anna al-arda lahu ka sujaja. To kenan yara can da nace yura ba ba yuran ba yara ya kamata. Domin kasa a gurin alhudahu da kaman kwalba ce. Mun gani yara batinaha min zahiriha. Yana ganin cikinta daga wajen ta shi alhudahu da. Ka daga daga ya kalla kawai kaman kwalba ce gunsa. Zaka yana ganin cikinta daga wajen yana ganin komanta daga wajen zai ga komai daga shi zai nuna kaga saboda ilimi fakala nafi'u imam nafi yace fa kaifa bi awqatil fa kaifa bi awqatil fakki yugatta lahu bi asbu'in min turabin fala yarahu bal yaqau fihi fakala ibn abbas idza jaa al-qadaru amir basir ta sunna an ce haka ne cewa ai shi ƙasa kaman kwalba take a gunsa. Mun gane? To, to yaya lokuta wanda suke da tsananin duhu wanda ya ga tsalawa bi azbu'in min turabin bala ya rahu mun gane wanda za a rufe masa kan ƙasa da yatsa ko da hannu ba zai ga komai ba bale kaufi fadawa zai ciki lokuta masu duhu sai abdullahi da bada ce za ji a rikazar ajiyar masu idan kaddara ta zuwa ido makanci mai kawai ba wata magana ka a jimar ya ce ƙara abu sa'idin al-kudiri abu sa'idin al-kudiri ya ce tukusamul jannatu ala asharati alafi juz'i ko takasimu kai takasimul jannatu aljanna tana rarrabuwa yanki goma juz'i goma ka juz'i dubu goma kitatu alafi wa tis'atin wa tis'at dubu tara da ɗari tara da wa tis'una da tasa'in da tara duka mina lillazina aqalu anil lahi amra ga wanda suka gane suka san umurce umurcen Allah da halin da sune malamai fa kana za sawabu ala qadri ma kasama Allahu lahum min al-qul to da haka su wannan zai kasance ladan su akan gurgurdan abin da Allah ya raba musu na hankali shine da ilimi mun gane yuktasamuna al-manazil fiha da ararraba musu ko kuma ya kasimu da manazila da Allah zai rarraba musu masaukansu a ciki wa juz'an yanki ɗayan nan kuma ne yake lil mu'minina zuwa fa ko kara islami ga ga mu'minai masu rauni talakawa tare kaga 999 dun na malamai falam da abbasin waladi abdullahi da abbas ya faɗa ne waladi ga dan sai ya bunayya alayka bil adabi na horika da ladabi fa innahu dalilun ala al-mawdu'ati domin shi abu ne wanda yake tabbatar wa mutum mutunci mana dalili ne na samun mutunci wa anisin fil wa'd sannan shi ladabi mai dauke cewa ne a lokacin ka ita wa sahibun fil gurbati kuma shi aboki ne a bakunta wa qarimin fil adad sannan karim ne aboki ne a lokacin da kake wa sadrun fil majlis shine kuma tushi shine kirjin gurin zama wa wasilatun inda kidai wasail kuma shi tsani ne yayin da duk wasila ta gaji wa ginan inda al'alami sannan wadata ne yayin rashi wari fatan lirkafi sannan kaskancacce ɗaukaka ne gare shi wa kamalin lisharafi sannan kuma ɗaukaka ne ga cika ne ga maɗaukaki wa jalalatun lil mali sannan jalala ne girma ne ga sarki ali lasan albasari mawar lasan albasari ya ce sariru kalamin ulama ya tasbihu lishari ƙaran alƙalimin malamai sarishi ne rubutu kana yana ƙaran nan da yake to shine sarri na alƙaluban malamai tasbihi ne da shari'a ga madaukakin mu wa kitabatu ilimi rubuta ilimi wa nazari fi da nazari cikin ilimi ibadatu ibada wa idza asaba min zalika al madad thawab thawba idan wannan tawala ta taba min zalika al madad thawabu idan tawadan ta taba masa rigansa thawba kai rigansa fa kana ma sabo da ushada kaman dai jinin ta ne samu rigansa وإذا خبر من على الأرض إذن ولي أبو يدك daga ta wannan kan kasa talala nuru hasken sa zai ta haska kuwa zai ta walƙawa wai za kawo min kabari in ya tashi daga kabarin sa malami nazar ilai alul jam dukkan mutane za su yi karar su sai qalu sai a ce musu hada abdun min ibadillah akramahu Allah wa shira mal anbiya alayhi salam alayhi salatu wassalam wannan bawa ne daga bayin Allah Allah ya girmama shi kuma za a tashe shi tare da annabawa amincin Allah ya tabbata da su. Fi kitabin kalilatin wa dimna, fi kitabin kalila wa dimna yace, a haku man la ya sahib man la ya sakitu bi hukukin man la ya sakitu bi hukukin. Mafi tantantan wanda bai san bai kamata a tauye musu haƙƙin su ba salatin mutum. Na farko al'alimin mali, wa sultan da sarki wa ikuwa da yan'uwa. Wani da mani takaffa bil ilimi a halaka dinar, domin duk wanda ya rena ilimi. to zai halaka addinin sa wa man takafa bis sultani halaka duniya duk wanda ya rena sarki to zai halaka da duniyar sa wa man takafa bil ikwani halaka mutuwatu duk wanda ya rena yan uwa to zai sarayar da zai halakar da mutuncin sa qala saqarani yace min fadilatil ilmi annaka la taqdiru ala an yaqdumuka ay an yaqdumaka fihi alun kama tajidu man yaqdumuka man yaqdumuka fi sa'il ashiya lalle shi ilimi yana daga falalarsa ba za ka samu wanda zai maka hidima cikin shi la taqdiru ba za ka samu damar ala an yaqdumuka yabdu maka fi adun wani ya mahilima a cikinsa kamata ka ji kuma yabdu maka fi tsarin lafiya kamar da kake samun mahilima cikin sauran abubuwa shi tsada ne masu hidima cikin ilimi wasu ne yadda kowane abu misalin kai mai kuɗi ne ala ga za su yi yawa to kaɗan ne za a ce wannan ɗalibi ne na malam yana yin malamin sai ima amma kuma yana abin da zai yi amma mai kuɗi ba tasa'in da tara da suke gindin sa dukkan musu yau tasa'in da tara ba zai gane haka ba sai da ya rasa kuɗi mun gane bal tarjimuhu bi nafsika wala yaqdiru adun ala salbihi anka kai ne zaka rika yi wa ilimin hidima to babu wani zai samu ba wani mutumin da zai samu ikon cire maka shi zare zare maka shi wannan ilimi kila libadi luka ma aka ce wa sakin masu hikima la tanzu karka kalla karka kalli komai fa agma da ainai sai ya rinta idan sai haka wani babban malami ya kage yaka karka karka kalli komai sai ya karfe so wajila kace la ta karka ji komai fasar da uzune sai kulle kunnuwarsa ila kace la ta kalla karka yi magana ko da ya da alaji sai da ran sa kan bakin sa ila la kace da shi la ta Allah karka ne misali fa kala sai ce la aqdir wa alai na ba ne idan kana sariqu aliman la tusau yaduhu lana ya kulu kanan malu wadi'atan idan da farawo malami to da ba za a yanke wani dan me saboda zai ce wallahi duke ajiya aka ban waka da shari waka da mashayin giya ya kulu zai ce a sittu kallan ai wallahi na da takulun zaki kaga ko zuriya a jiki waka da zani ya kula ka da mazinaci zai ce tazawwatu ana aure ta ne fa inna wala yawatu ba za mu yafi da malami yake Ƙara malum tashin malamai suka ce, Ayun ƙulubai kuwaniku bi basa'iri bayaninku, ku raya zukatan ‘yan uwanku da basirar bayaninku, kama shahayunan mawa bin nabati wa nawa, kamar da ake raya ƙasar da ta mutu da tsirrai wa nawa da kwallayen dabino shi ma dai duka tsirrai ne. Fa ina nafsan ta ƙuru minar shawati wa shubahati abdalu min ardin tasiru lil bala. Domin rai takan nisantan sha'awoyi da shubha abdalu min arjin tasulul bala ko kuma fainal lalle ran da ta kudu min sha'awa da take nisantan sha'awoyi wasu ba da take nisantan shi ba ta fi daga tafi falala akan kasar da take kyautatuwa da take kun gane magana قال الشاعر ولم يوائتي وفي الدار قبل الموت موت لآله وأجسام قبل القبور قبور وإن امرأ لم يهي بالعلم ميت وليس له حين النشور نشور حين النشور نشور yace mautun mutuwa ta tabbata filjali cikin jaji kabilar masu kafin ma mutuwa da yaji ga alim waje samu jikunan su kabilar kubur kafin ma sa su a kabari kubur a kabari wayan namra lalle mutum idan ya zama lalle ayi da ilimi bai rayu da ilimi to mai zuma sace ne walaysa lawina nusu walaysa law nusurun ba ta shi gare shi nan nusu da yadda za a tashi kiko ko an tashi ma to a matace ne to za mu tashi fadila fasul tsani fi zamija duk a fasul awal abin da mun karanta daidai Allah ba mu lada shi abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh